أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته استجابة لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون لما خلق الله تعالى الإنسان ركب فيه شهوة جنسية وميلا فطريا للجنس الآخر لضمان بقائه واستمرار نسله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوج وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فالرجل يحس دائما وأبدا بحاجته إلى المرأة وهي تشعر دوما بحاجتها إليه فطريا ولم يجعل الإسلام لتصريف هذه الشهوة الجنسية إلا طريقا واحدا حلالا وهو الزواج الشرعي بين ذكر وأنثى كما قال تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون عباد الله اتقوا الله في اتقوا الله حق تقاته وراقبوه في السر والعلن عباد الله إننا في هذا العصر ابتلينا بأقوام ضلوا وأضلوا غيرهم فبعض النساء تساحقت واستغنت عن الرجال والأخطر من ذلك عباد الله زواج المثل الزوج الرجل يتزوج أخاه الرجل والمرأة تتزوج من أختها المرأة فهذا والله مصيبة وأيما مصيبة أيها المؤمنون اتقوا الله وذروا هذه الدأبة الشنيعة وراقبوا الله في السر والنجوى واعلموا أن الله أهلك قوم لوط بهذه العملية الفاحشة فجعل عالي أرضهم أسفلها معاشر المسلمين إن من أسباب انتشار هذه الفاحشة ما يلي فقدان الحياء فقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ثانيا التقليد الأعمى للكفار وقد أخرج الترمذي في سننه وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حظو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك ثالثا تعسير الزواج وتعقيده بشروط ما أنزل الله بها من سلطان فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن هذه العملية الشنيئة خطيرة جدا فقد ذكر الإمام الذهبي في كتابه الكبائر عند الكبيرة الحادية عشر اللواط وقد قال فيما معناه كثير من الجهال واقعون في هذه المعاصي وذلك من قلة معرفتهم وسماعهم للعلم ولذلك قال أبو الدرداء كن عالما أو متعلما أو محبا أو سامعا ولا تكن الخامس أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudura sai nuna muna wannan lokaci ina ce da babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kada yake baya da abokin tarayya na shaida hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da sako kuma ya isar tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa har zuwa tashin alƙiyama bayan haka ya ku bayin Allah ina wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin wasiyar jin tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya wa mutan farko da mutan ƙarshe hakika Allah ya yi mana wasici cewa mu ji tsoron Allah mafi gaskiyar jin tsoron Allah ya ku bayin Allah mawdu'in mu na yau zai tattauna akan wasu ɗabi'u guda biyu wayanda Allah ya tsine ma masu yin su da kuma ɗabi'ar shine ɗabi'ar liwaɗi da maɗigo ya ku yan uwan musulunci hakika Allah ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya rakkaba a cikin jinsinsa sha'awar jinsiya da karkata zuwa ga ɗabi'a domin wanzuwar tabbatuwar rayuwarsa da kuma danginsa Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani shine ubangijinku wannan da ya halice ku daga rayuwa guda ya sanya daga wannan rayuwa matarsa domin ta samu natsuwa gare ya samu natsuwa gare ta mutum ko yaushe namiji lafiyayye yana samun jayuwa zuwa ga ɗiyamace kamar yadda ita ma ɗiyamace tana samun jayuwa zuwa ga ɗa namiji wannan fitra ce halitta ce ta Allah haka Allah ta'ala yayi fitratan nas fitratan Allah allati fatara an-nas alaiha fitira ce halitta ce da Allah ya kage mutane akanta la tabdila li khalqillah ba wanda ya ya canza halittar Allah da haka Allah ta'ala a cikin alqur'ani ya bayyana mana cewa ya kawata ma duk wani bil adama sha'awa ta diya mata da son diya da dukiya da abin da ya kama da haka da haka Allah ta'ala bai sanya juyar da wannan sha'awa ba ta jinsin ɗan adam sai ga hanya guda ita ce hanya ta halal aure tsakanin mata da miji kamar da Allah ta'ala ya ce masu imani su ne masu tsare al'aurarsu ba sa zina ba sa lalaci sai ga matansu na sunna ko abin da damarsu ta mallaka na bayu to wa'annan idan suka sadu da matansu ba a zarginsu duk wanda ya nemi wani abun hakan bayan haka to Allah ya ce waɗannan su ne masu ƙetare iyaka ya ku bayan Allah hakika a wannan zamani an jarabce mu an jarabce mu da wasu batattun mutane masu batar da wasunsu za ka ga mata sun yi maɗigo sun wadatu daga maza mafi haɗari shi ne zai kai inda mace ta auri mace namiji ya auri ɗan uwanshi namiji wannan babu shakka musiba ce mai girman gaske wanda kala ana jin labarin ta a kasashen turawa har ta kawo a kasashenmu na afirka ya koyan wani imani mu ji tsoron allah mu nisanci wannan ɗabi'a lalatatta mu kiyayi allah a cikin ɓoye da bayyane mu sani lalle allah ta'ala ya halakar da mutanen ludu ba don komai ba saboda wannan mummunan ɗabi'a da suka aikata allah ya sanya ƙasa sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama 'yan uwan musulunci na daga cikin dalilan da ke haifar da watsuwar wa'annan ɗabi'u abu na farko rashin kunya rashin kunya babban dalili ne da ke sawar komai ya iya faruwa isa annabin tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce na daga cikin abun da mutane suka riska na zancen annabawan farko idan ba ka jin kunya ka aikata abun da ka kasu rashin kunya ya kai inda yau ɗiya mace za ta zo cikin mutane tana ce ma ‘yar uwarta mace masoyiyarta ko matarta ba tare da jin kumyan mutane ko kuma jin kumyar Allah wanda ya halicce ta wannan rashin kunya ya yaɗu a cikin al'ummanmu ba jahillai ba ba marasa ba masu ilimin ba ba ‘yan boko ba jahillan ba ya kai inda yau za ka ga ‘yan mata suna yaɗa alfasha ko ina suka tafi da masu auren da waɗanda ba su da auren Allah ya kare mana zuri'anmu abu na biyu 'yan uwa kwaikwayo wanda yake a makamce ga turawan yamma shi da afirka koyo shi jin yake babban wayewa shine yayi koyi da bature jin ya waye jin ya samu ci gaba shine a ga cewa ya ya koyi bature tahiyar shi irin ta turawa sawa tufafin shi irin na turawa askin shi irin na turawa mu'amala shi irin ta turawa to shine alama ya waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithi ingatacce ya ce wani zamani zai zo ma al'ummata irin abun da ya zo ma bani isra'il ya ce daidai da hancin takalmi da takalmi yace har sai ya kai lokacin da da za a samu a lokacin bani Isra'il wani mutum wanda ya yi zina da mahaifiyar shi ƙarara kowa ya ji labarin wani ya yi zina da uwashi to a lokacin annabi annabi ya ce sai an samu irin haka a cikin wannan al'umman in dai an yi haka a lokacin bani Isra'il kuma an yi annabi ya ce to a ƙarshen zamani za a samu al'ummar shi za su yi haka nan Allah ya kare mu ƴan uwa masu albarka al'ummar banu Isra'il Yahudu da Nasara sun kawo lalacewar ɗabi'a musamman ta liwaɗi wanda su suka fara ƙirƙiro shi da maɗigo mace ta nemi mace wanda ya kai inda yau illa man rahima rabbi idan mutum ba yana bibiya gidan shi da ɗiyan shi ba da matan shi zai kai inda matar shi tana hulɗa da wata mata ta kudda kud bai san maɗigo suke yi ba matar shi tana hulɗa da matar da wata abikiya kullun tana shigo da ita cikin gida babu rana babu mareci babu dare shi kuma yana can ba ruwan shi abikiyar ta ce bai san ma digo suke yi ba ko da yake asahawa ta yi sabon da ba ta iya bari Allah ya kare mu ƴan uwa masu albarka abu na gaba wanda ya haifo da waɗannan lalacewar ɗabi'u ma digo da luwaɗi shine tsananta aure da kuma ƙunƙunta sharuɗan aure a da iyayenmu da kakanninmu sun yi iya ƙoƙarin ganin cewa idan mutum yana da ɗabi'a ta ƙwarai ko da bai da sana'a in dai yana kama ma mahaifansa noma a samu na, na e, noma nagartacce manomi ne majiyin ƙarhi to idan kaka ta yi za a bi gidan ma'ai mai aure saboda a kare nasal a kare tsatso ba tare da an yi zinace zinace da lalace amma yau sai aka sa wasu sharuɗa sai mai gida sai mai mota sai mai kaza sai mai kaza kuma wannan annabi ya hararo muna shi shekara 1400 da suka gabata annabi ya ce idan aka nemi auren ɗiyakka waye wannan da ka yarda da addinin shi ka yarda da ɗabi'un shi ka yarda da halayen shi ka san mutumin kirki ne annabi ya ce ka bashi aure idan baka bashi aure ba annabi ya ce fitina za ta kasance a cikin ku a cikin doron ƙasa da ɓanna wadda take mai girma wadda ba ta da iyaka yanzu ya kai inda sharaɗin aure wanda annabi ya ce mana sharaɗin aure shine in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawiju wanda kuka yarda da addinin shi da ɗabi'un shi ku bashi aure amma yanzu sai ya zama sharaɗin aure in ja'akum man tardawna motahu wa kuddahu fazawijuhu kun yarda da motar shi kun yarda da kuɗin shi ku bashi aure Allah ya dacar da mu wannan tsananta aure yana daga cikin dalilan da yasa wannan alfasha ta yawaita yarinya ta isa aure a kawo wani bakin turanci a ce karatu take yi a barta sai ta yi da karatu ta isa aure samari suna hitowa neman aurenta an hana ta wanga ya hito neman aurenta a bikiyarta ta zauna ta yi aure ɗaya ta aihu ɗaya biyu uku ita kuma tana nan tana tana ta cin takardu uwayenta sun gaza gano diyar tana son aure kaga dole ta koma zuwa biya makanta bukata wadda Allah ya halitta ta da wannan bukatar ƙarshe sai ta koma zina idan an yi rashin sa'a da lalacewa da taɓarɓarewa ta koma maɗigo wanda zaka ga 'yan mata manya-manya da kake jin ana labarin wancan tana maɗigo ƙarshenta zaka iske abikiya ta ce za ta koya mata abike ta za ta koya mata daga nan kuma ta koya ita ma za ta koya ma wasu ta samu ‘yan ƙananan yara ta lalata su ma haka haka ɗabi'a za ta ta yaɗuwa da haka wajibi ne iyaye mu yi ƙoƙari mu sauke nauyin da a bisa kanmu na aurar da ɗiyanmu da waɗanda suka cancanta ‘yan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah mu sani lalle a kanmu akwai mala'iku masu kiyayewa masu rubutawa suna rubuta duk abin da muke aikatawa ya ku bayan Allah al'imamu zahabi ya ambata a cikin littafin shi alkaba'ir lokacin da ya zano wata kabira ta goma sha ɗaya ita ce luwaɗi a cikin abin da yake faɗa yake cewa da yawa daga cikin jahillai sun auka ma wannan saɓon Allah wani saboda jahilci zai je wurin wani malamin duba ko wurin wani ɗan tsibbo ko wani boka ya ce yana son ya yi kuɗi ya ce in kana son ka yi kuɗi ka dinga luwaɗi to shi malamin dambi bai luwaɗi bai samu kuɗi lalacewa ta kai inda kawai shi kenan zai taya ta luwaɗi kuma sai ya mutu bai kuɗi ba da yawa daga cikin mutanen da za ka ji an ce suna luwaɗi don su yi kuɗi wallahi wani sai ya koma ga Allah bai kuɗin ba ya lalata duniya shi kuma yazo lahira ya sha kashi domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsine ma mai luwadi da aka ce idan aka ga wanda ke yi da wanda aka yi ma duka aka kashe su kiyasi akan haka malamai suka ce ita ma mace idan aka kammata da yar uwarta mace tana maɗigo su ma yi musu wannan hukuncin ƴan uwa masu albarka wannan rashin sanin su da Allah ne da kuma rashin zuwa makaranta da kuma rashin sauraron ilimi da aka abu darda Allah ya ƙara masa yarda yake cewa ka zamo malami ko mai neman ilimi ko mai son ilimin ko mai sauraron ilimi yau al'ummanmu sun zam inda ba sa sauraron karatu ba su zuwa wurin karatu idan an ce za a yi karatun ba a ma zuwa a saurara din bale mutum ya yi ƙoƙari ya kare kanshi daga wannan lalatattun ɗabi'o'in da ke shigowa a cikin ɗabi'un yaranmu ya ce kada ka yi sakin ka zam na biyar shi ne jahili wanda shi ba malami ba ba mai neman ilimi ba ba mai sauraron ilimi kun bai son malamai isa da kaji mutum yana ƙiyayya da malamai to ka binciki ɗabi'un shi ya samu matsala bai son a gaya mai gaskiya sai ya ta ƙiyayya da masu haɗin gaskiyar ‘yan uwa masu albarka babu shakka wannan auren jinsin sai mahukumanta sun tahi tsaye a kan shi maɗigo mace ta auri mace ko kuma mace ta yi lalata da mace lalacewa ta kai lalacewa inda wasu ana sane da su ana kalle da su kuma an sai ‘yan maɗigo ne amma babu yadda aka iya musu saboda lalacewa da gurbacewar ɗabi'a kowa yana tsoron yayi magana yarinya ta gaya mai bakan magana kowa yana tsoron yayi magana mahaifanta su taso su yi mai magana wannan duka yana daga cikin fasadul akhlaq na wannan zamani a dauri idan yaro yayi mummunan ɗabi'a makwabci zai zo ya kama shi ya mai kashi kuma bai yarda ya gai gidansu domin idan ya gai gidansu za a bai kashi amma yanzu idan makwabci ya ladabtar da ɗan makwabcin shi matan makwabcin za ta zo ta ci mai mutunci saboda lalacewa da tarbiyya to mu sani ƴan uwa masu albarka yaranmu amana ce a kanmu idan ba mu sa su kuka ba a yanzu da suke yara to wallahi za su samu kuka a lokacin da suka girma mu yi ƙoƙari mu tarbiyyantar da su mu kwace su mu dinga bibiyar abokansu da wa suke hulɗa da wa suke mu'amala Allah ta'ala ya datar da mu wannan shine fasar wannan huduba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya kankare a cikin zukatanmu muna roƙo Allah ta'ala ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Nijar lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abinda muke ji ma tsoro Allah ka mana maganin shi Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin ya rabbal alamin qumu ila salatikum yarhamuni warhamukum